أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وتمنى مغنى أكام مقدمي وهي مقدمي wasu abubuwan abubuwa ne ya kamata mukaddami ya sani ko kuma kafin ya zama mukaddami kafin a ba shi izinin mukaddamanci wani abubuwa ya kamata ya san su to muna magana akan nan a haka har malamin da yake cewa sun muqalan mazim rahimahullah ta'ala sannan malami mai islam muridi Allah ya ji kanta ya ce ma yalzamu man arada akhadha al-wirdi wa ma yalzamuhu ba'da akhdhihi wato wannan fasali zai magana akan irin abin da wanda yake so ya karɓo rudin tijaniya ya kamata ya zama ya lizance shi bayan kuma ya karɓa me ya kamata ya lizimta da wannan fasali abin da zai bayani a kansa kenan da shahara mabhasu ma yalzamu man arada akhadha al-wird wannan mabhasi ne wanda zai bayani akan wanda yake so ya zo ya karɓi wannan wurdi na mata jami'a ila والمراد بهذه الترجمة يتعلمها كلمة بأنها ترجمة ذكر الشروط العاتية وقدر وأن شرط لا تزور كما عبر به بعضهم كما عند وقت تكون على مي سكين بيان أكنزا وهذه الشروط وإن شروط التي ذكرها وأن ما لا يبقى في هذه الترجمة أو أن الترجمة هي اللازمة لمريد الدخول في هذه الطريق يتجي أبو النسل الزمتي وإذا يكسويش لولا طريقة حين الإرادة صديك يسوي يكرها واللازمة له وأن شرط أصول يقوم شرط نفسك الزمتيش بعد الدخول فيها باين يشغل طريقة إم بمعنى abin da ake nufi annahu yalzamu biha yalzamtu illam sharuɗa da aka faɗa masa fa in iltazamaha idan yalzamce su ta'atta lahu dukhulu to ya ya kamata ko ya wadaba ya zama ya shiga inda an ga masa sharadi din ya karfe su lokacin shigarsa yayi وإن لم يلتزمها أم يلزم فإن شرطا ما لم يتأتى له الدخول في كما تشغلها وهذا يتولم في الأولى أتكن مغانا تبركو اللازمة عند الدخول في الأولى أتكن وإن شرطا نفرقو والتي ملزمتا حين الدخول سنبا أشدا والأخرى تيكم شرطنكم يلزم بها يلزم شيء كذلك كذلك شما سبب شغلا فإن التزمها إذا يلزم شيء كان آتيا بما عليه فياض العلم عبد الله وجب كنفا وإن لم يلتزمها من يلزم شيئا من شرطيبا بأن أخل شيئا منها عبر ولي شرطي لتشكنسو فقد أخلق الوعد ينرب القول ولم يوفي بالأهد بالأقل بشكاكم القول من الأوكاوة وفي ذلك أتشكن ولما يلزمه منه تجديد التقييد a cikin sharuɗan akwai wanda in mutum ya yi su ko ya saba su to sai ya je an masa tajlili labudda min zalika ba makawa a mai tajlili da annahu saboda shi yu'zinu bi infisami uqdatihi wannan abin da ya bari wanda zai sa ya tajlili to yana nuna mana cewa ya yanke wannan wato alkawarin nasa da yi allafi kana qadaha alkawarin da ya kulla min asliha tun farko wafihi ma yanzu ma'ahu tauba a cikin abubuwan da kuma in ɗan tijaniya ya yi ba ta jidiri zai ba a tuba kawai zai je ya yi wal istighfar da kuma neman gafara Allah fakat kadai da shi da da sauran musulmin duniya duka ɗaya suke a wannan laifi misali kamar ce dan gari tijaniya ya je ya yi zina to zinan nan sai ba a cewa aka idan ya je ya zana sai ya je an mai tajidi ba a'a abin da zai yi tuba zai yi kamar inda wanda ba dan tijaniya ba shi ma idan yayi ana neman sa ya tuba to wannan ba daga cikin abin da in mutum yayi zai yi tajidi za mu faɗa abin da in ka yi su to sai ka yi tajidi kama sau yi wani zarar kafin nazin kawai inda yake malam yace za mu bayyana haka a cikin wannan waƙa وبدأ ما لن يفار من اللوازم دغ أبوان دسك مرزن تا يفار daga cikin abubuwan da suke dole ne bi a hamniha da wanda yake shi ne mafi muhimmanci a cikin lawaziman allati allazi la ta'attad dukhulu fi tariqi biduni wanda bayan da za a yi mutum ya shiga tariqa ma da su wa'annan lawaziman ba wa yastamiru luzumuhu zarcewa kuma wa'annan lawaziman yana zarcewa ba'da dukhuli aidan bayan ya shiga dole ya zartar da wa'annan wato lawaziman bayan akhar bihi idan ya bar wasu daga cikin wayannan wala'allawa da muka faɗa wajaba tajdidu ya wajaba gare shi tajdidi li taqayyud bil ahdi dan rataya da yi da wannan alƙawari lim bisam al uqdat bil ikhlal bihi saboda kullun da yi na tajdidi da alƙawarin da ya dauka ya yanke su saboda barin wannan sharadi da yi faqala shine sai malam ya fara da cewa يقدى لكل مسلم تحمل عدم زور العولياء مسجلا يقضى والنور يبدأ أنا بالشي بالبناء المفعول أي لقن أنا لقنا ولكل مسلم ذكا والمسلمين ذكر النمجن أو أنثى قومة صغير قرمي أو كبير قوم با حر با أو عبد قباوة ba'in ne biyayya ga Allah a azin ko mai saban Allah in yado ce na so za a bashi tahammala mutakar dai in ta zama ya lizimci adama zaurin auliya ba zai zai ziyarci wasu waliyai ba auliya ce jam wali jami na wali wal muradu abin da ake nufi da ziyarar waliyai din nan kasduhum mutum ya je ziyarce su bil istimdad min hijina neman dadi a wurin su maran tijaniya ka je wajen wasu waliyai wanda ba yan tijaniya ba kana neman istimdali a wurin su in kai haka sai ka yi tajdidi hala kauni adam ziyarati musjala wato mutlaqan ba qaidi mutukar mutum ya dauki wannan alkawari da aka ga masa sai ya karya shi to fa sai ya yi tajdidi suma fasarar itlaqa wato da yace musjala ay mutlaqan ba qaidi to sai fassara wannan itlaqin bi qawlihi sawa'un al-amwat wal ahya'u wa taharruju as-sahbu wal anbiya ziyara waliyan da aka ce an hana ziyara ta neman madadi waliyan al-amwat matattu ne wal ahya'u qurayyu yace wa amma ma waqa fi jawahir al-ma'ani amma abinda ya auku a cikin jawahir al-ma'ani min jawaz ziyarat al-awliya al da aka ce ya halatta a iya zuwa a ziyarci wani yayi matattu faqad raja ash-shaykh radiyallahu anhu an zalika shaykh jan ya dawo daga wannan magana da ya faɗa wa li anna mu'allifahu abinda yasa aka ganshi a cikin jawahir ma'ani mai jawahir ma'ani din mata ya rasu bi qaidi hayati shaykh radiyallahu anhu shaykh jan na da rai saboda daga bayan shaykh jan ya dawo da wannan magana da ya wa taharuju ai wannan ziyarar aka ce ba za a je ai ba da niyyar istimdadi wa yustasna min zalika an toge ashabu sahabban manzon Allah banda sahabban manzon Allah jam'u sahibin ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam su banda su la'annahum mahsusuna dan sahabban annabi an ce abun kebantawa nabi fadilatu tabi da farilla ta rigaye sun riga kowa rigayen da Allah allati la matma'a fiha li ghairihim wanda wannan su baya kwaɗayin zai same su sun suna gaban kowa wata harudul anbiya wa haka na annaba su ma sun fita in ba da ahara shi ya fi cancanta ma an sabai ma an ce ban da su to ya kuma annabawa asfiya ullahi zan su annabawa zaɓaɓɓun ubangiji ne alkiram masu bi allah mai girma wa abwabur rahmati sune kofofin rahma da ana da kai alaihim afdalus salatu wa azka salam mafi tsarkin salati da amince ta fada gare su ko da kalhanci ba za a je a ziyarci wasu ba to amma banda sahabbai banda sauran annaba la ba'za an yazura ba'd al-fuqara ba'dan fa zaka hasan idza jara to la ba'za amma ba laifi bane bi ma'ana la isma ba laifi wala haraja ba laifi au ma'ana la ba'za ay yajuzu da ka ce ba laifi inda ma'ana ya halatta an yazura ba'd al-fuqara wasu daga cikin almajirai na shi wata jana'i junanmu ba laifi bane mu je mu ziyarci ba'dhan shashi ai li ba'dhin li ba'dhi ikhwanihim ya ba ba laifi bane mu ma iya zuwa mu je mu ziyarci shashin mu wa kadhalika yace haka nan la ba'asa ba laifi bi ziyaratul awliya'i a je a ziyarci waliyyi gairu tijaniyina wa'anda ba yan tijaniya ba a je a ziyarce su billahi dan Allah la li kasar tabarrukin amma an je ba da niyyar neman wata albarka su ba wala listimdadin ba da niyyar wato neman daɗi ba je a ziyarce su akan bayan Allah ne kawai ba ba neman tabarruki ba neman istimdadi bal da kasadil muwasalati billahi a kaje ne kurum da nufin ka sadu da su dan Allah wa adaman muqama'ati dan kada ya zama an samu yankewa waliyai dukkan su bayan Allah ne kada a samu an samu muqama'a tsakanin ka da waliyai wasilatul rahim dan kuma sadar da zumunta waliyai dukkan su yan uwan waliyai ne wa ta'alluni ko kuma a aje a nemi ilimi a wurin su wanda yake ba dan tijaniya ba ka je wurin ka dan ka nemi ilimi wannan ba wani abu bane wastimta wastima'il wa'di ko ka je ka saurari wa'azi wal khairi ko wani alkhairi wat ta'awuni ko taimako bil jarri a aikin alkhairi wa iyadatul marid ko kuma bai da lafiya ka je ka ziyarce shi wa ifsha'i salami ko kuma an ka ganshi da man sallama to wannan ba laifi bane wa izamul awliya'i girmama waliyai bima duna ziyarar ta'alluqi wato da ziyara wacce take ba rataya a ciki ko istimdadi neman dade ba za ka yi ciki wannan أي زيارة الإخوان التجاريين بعضهم لبعض زيارة كم تجارية ذاتي وجونا ونصوص يرتجونا وزيارة الأولياء لكم الزوار زيارة ولي غير التجاريين بعين تجارية بك الله دم الله وما ذكر ولم يعلت وما ذكره وما ذكر معه غير الاستمداد والتعلق abin da aka ambata shine ziyara ba ta istindadi ba ba ta ta'alluki ba man dai ziyara ce dan Allah kawai ba Allah ne ka je ka ziyarce shi ba neman tabarruki ba neman istindadi a ciki to wannan babu wani abu yace Hassan wannan abu ne mandubun wa mustahabun mai kyau idza jara idan ya auku qala sahibul jaysh al-kabir mai jaysh al-kabir ne yace inna litijaniya ya halatta ga dan tijaniya an yazura ya yi ziyara da itikari amma da kudurcewa annahu ya sirri mazuru lillahi ala gairu ya je ne don ya sadu da shi don Allah ba don wani abu ba ka je ka sace shi ne don Allah kawai da annal awliya dan waliyai abwabul lahi ta'ala sune kofofin Allah wa yaqlubu inda muwasalati lahum radiyallahu anhu wa rida shayhi alayhi ya neman musu yadda a wurin Allah da yadda a wurin shehinsa وله أن يزور القبور يا هل التماع إذا يجي يزور القبر برا ليتذكر بها الآخرة بأنهم كجي ذاك تنا بشأن الآخرة أن المصطفى زور القبور تلا وروكوها من يقوت الفريات ذاك جيك جيك جيك قبر برا ذاك جوانا أبو كنكني taro ku ta zo da shi taro ku girma taro ku komai amma yanzu gashi a kwance kasancewa kai ma kana tafe ko matarka ce kuna tare da ita ba abin da ke raba ku yau ba ta a kwance kaga zai saka tana kai mata kana kai a gani ko ko mahaifiyarka ce ko abokinka ne ko mai gidanka ne ka ce yanzu zai saka tana cewa kai duniyar nan dai da yadda ta kai dai ga inda za a to zai saka yi wannan zai zama maka da zuciya wal manhiyu anhu ita abin da aka hana ziyaratu ta'alluqi ka je ka ziyarci wato wali da niyyar kara ta da shi كزيارة الأكابر كما زيارة من من الذين يعلمون من أنفسهم اعتقاد فيهم والتعلق بهم وأتوان أكا سن سكسن للكنسو الاعتقاد وتقدر سوى أتشكين شأنونسو لكم راتيا دسو والنشين أكانا زيارة تتعلقي زيارة تتبركي زيارة استمدادي إلى شاكانا وفي كتاب وفي كتاب راية البشر والبشارة في وجه منع المريد عن الزيارة سنة التابعية أنها خمسة زيارة دي أم كثرة تشبير اسماني كبيو ممنوعان عن هنا تفرقو زيارة التعلق زيارة ترى عن هنا وزيارة التبرك والاستمداد زيارة لما على بركة لما استمداد عن هنا بيجنا wa salafatu amma ta uku sauran guda uku ja'izatun wannan ziyara ta halatta na farko ziyaratul muwasir lillah ka je ka ziyara dan Allah wannan ba hana ba wa ziyaratul tashri'i da ziyara kuma ta shari'a wata ta ce ka iya zuwa ka je ka ziyarci kamar da magana ce na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha na hana ku da kar ku je ku ziyarci kaburbura amma yanzu ku je ku ziyarta kan ko wa ziyaratu qasd naf'i zahiri al-mazur da kuma ziyarar da kai mai ziyara kana nufin wanda ka je ka ziyar ka ziyarta ya amfana da ziyararka zaka je wurinsa zaka yi masa addu'a zai amfana da wannan addu'a da kai masa to wannan sune ziyara guda uku wanda aka yarda su wa kullu ma akhadha an shay'in wa zara siwahu lam yanfa bihi wala wala al-mazur ita kullu man akhadha duk wanda ya karbi wurdi ay ta qayyada bil ahdi ya rataye da wannan alƙawari an shayhin ya rata ya karbo wato riga ga wani shayi min almashayi daga shehune alwasili da mansar da mutane zuwa ga Allah wazara kuma sai je ziyarci siwahu wananza ay gairahu li ta'alluqi bihi wai dan ya je rata da shi wal istimdad dan ya nemi dadi da shi lam yunfa ba za a amfanar da shi ba bil bina'i lil majhuli ay lam yan lam yantafi bihi ay shaykhu alladhi a'danu shehun da ka karɓa a ɗariƙa a wurinka ba za ka amfana da shi ba wala bil muzari wanda ka je ka ziyarce shi ma ba za ka amfana da shi ba ka yi ba wan bawa kenan da zammil mimi muzara ai a shehu lazi zara hu shehun da ka je ka ziyarta to shi ma ba za ka samu amfaninsa ba ka rasa da haka na shehin da ka karɓa a wurinsa kuma ba za ka samu na wajen wancan wanda ka je ka ziyarta ba in je ka je ka ziyarce shi da niyyar istimdari قال الشارح في سبك الابيات من شر يا فدا قال وانن بيتتلا yace wa qila an ce inna man akhadha min ash-shayhi duk wanda ya karbi dariqa a wurin wani shayhi wa zara man adahu yaje ziyarci waninsa lam yantafi bil awwali ba zai amfana da shayhin na farko wanda ya karba a wurin sa ba wala bi thani ba kuma zai amfana da na biyun da yaje ya karba yaje ziyarta ba fi ma kasa da cikin abin da ya nufa wani wawiliya ta istildadi da da ta'alluki intaha wa min kalamin shi muhayyiddin ibn al-arabi radiyallahu anhu daga cikin zancen ibn al-arabi yace ma ta maha shaykhun muridahu wani shehi bai taba barin bai taba barin muridin sa ko bai taba wato halatta wa muridin sa bil ijtima'i bi ghairihi yaje ya hadu da wani shehi ba illa hazar lahu taraddud dalili kenan dan in ka je ka karfa wajen wannan shayi ka je wajen wani kuma to kana ganin wancan kamar ya fi shayin da ya karfa to ka ga ka dinga taraddudi fi ayyi shaykhani alamin akhar shin da wai da wannan da na karba a wurin ta da wancan wanda na je na ziyarta shin waye fa ne sai a sa maka taraddudi to so zaka ce hana hatta tatalammara lahu hatta yatalammara lahu har ya zama almajirin sa zaka dinga kwanto wanne ne yafi ne cin wancan da na karɓa da ya ba shi ya bi ko ko waɗanda ya ziyarta kaga sai a sa maka kokonto shi da wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shi wani suka hana wai za a san lahu zalika idan aka ce kuma an samu taraddudi daga muridi rafada qalbu qalbu ithnaini to shikenan rafadahu qalbu ithnaini zuciyar mutum biyun nan na wancan wanda ya karba da wannan wanda ya je ziyarta ya ziyarta sai su ki shiga baki da ولم ينتفع بأحد منهما بل فائدة تلتين من السنسبة لأن شرط الانتفاع saboda sharaɗin amfanuwa jazmu tilmidi almajiri ya yi yanke bi annahu la ya kharuju an da'irat shayhi ba zai fita daga da'irar shayhin da ba hatta ya hasula lahu alkamalu har kamala ta cika gare shi intaha wa qad haqara an-nazimu malami min murid ya qulla kuna anan ya qulla mas'alata man al-muridi mas'ala da take cewa an hana muridi min ziyarati gairi ustazi daga ziyarar wani malamin sa wa imamihi da shugaban sa kama alaihi jullu jahad da tahadi sani kama inda mafi yawan malaman wannan sha'ani suka tafi akai wajen muru alamihi wato mafi yawan masana na wannan sha'ani suka tafi warattabar kalamin fiha malam ya jera zance a ciki ala hasabi ma samaha bihi nazm gurgurar abinda waka ta bashi dama wa abrazahu ya bayyana da shi fi qawalibir raddi a cikin wato wato yanayi na na yin raddi alal muntaqi ga mai musu al-mawli bi tashni'i wanda yake sanarwa da aibantawa ala ahadillahi ta'ala ga mutanen Allah cewa suna hana wai a je suna hana muridan su je su ziyarci wasu wasu suna suna suka akan haka wal akhdh alayhi da yin ruqu akan sa bil kalmi wato koye shi wa tartibul kalami biha da jera zance a ciki bi itibari ma qawl murid sadiq wato a da lura da abinda muridi mai gaskiya zai amfani da shi allazi ahlahu Allah ta'ala wanda Allah ya cancantar da shi muridi din lil infiradi wato dan ya zama ya zuru fi hadal maslaki a cikin wannan hanya annurani na haske alfa'id mafifici an yi kara a ce inna min maktasar bi hadhihi tariqatul muhammadiyya haqiqa yana daga abinda wannan tariqa ta muhammadiyya almanudatu abi anwaril inayatir rabbaniyya wacce take abin cuɗanyawa da hasashe-hasashen ubangiji والأسرار الرحمانية الوهمية لأسبت أبتهم أبنجدي لي وانديك وحبيني وانديك بارشي أن جعل الله تعالى ألا يسن فتح أستاذها فتحي لما لمنتا شيني والنطريق شين شو تجاري وإمامها شبقبلت على عظم بابا يا سن فتح على يد القدوة العظمى أحن جابورا لم بابا أستاذ الكل شيني ما لم قوة قوة وإمام الكل شنو شغران قوار قوا وأين مادة مدد الكل شنو حقيقة مدد الدفق قوار قوا وكنا صلى الله عليه وسلم شنو أن صلى الله عليه وسلم وذلك يتوانا قوا بعد أن أنفذ الوسعى رضي الله عنه فانشر الجاني يا بعد دكا ونئيكو في السلوك على طريق المشاهد الكاملين عشان سلوكي أحن الشيخوني كاملين ولم يعلي جهدا شوف جانا بيرجي او نقو قريد يبا في التعلق دراتها ده بالعول يا ادولي المقربين ابو كسندروا الواشلين من صار ده متان يزوا الله ولم يعنف بيبي كيوابا من جانب من جانب من تلك الجوانب daga ko daga wani janibi daga wani gefe daga dukkan wasan jaffa limar taqabahu naran da abinda ya saurare shi naran walam yashim min zalikal afaqi ya zama bai shaƙa ba daga wa'ancan wato safanni lil usul dan saduwa ila maramihi zuwa ga abin neman sa walattan shaka min shamimi tilkal andiyat zandam zandan wala araran wato bai shaƙi wato kanshi na wannan ruwa wato na na na kishirwa da yake da shi ba وما ذلك يتولى أبو بيضان إلا لما أرادته في الجيرة الإلهية في أبن الجيرة أبنجي تنفى واختارت له سوابق المشيئة الربانية في أبن واتو مشيئة أبوان لمشيئة الله تكي خور واتلاق مسا من غربه لغي كمفتا ممن بين إمدادي daga makwakwagar madade-madade an ikhtisafi da ikhtisafi wa tadallu'ihi da kwankwadarsa mimman hadal asirari daga magangar azance-azance al'istifa'iyyar mai zaɓa bitarikin mushahar ta hanyar mushahar al'iyani yadda ta ƙurƙur wal mushabaha bil kafashiyya da kuma mushabaha gani wato wanda yake kafayi idan tafaka al'amarin hayyi atka lahu yadul inayat hatta tablugha al-araba yace idan tafaka idan Allah ya zabe ka li'amrin ga wani lamari hayyi atka lahu yadul inayat yadu hannun inaya shine zai shirya ka hatta tabluga al-araba har ka kai zuwa ga biyan bukatarka walamma kana fatuhu da fatahin shi da ne zama wa usuluhu da saduwa ila hadarat al-mushahada zuwa ga hadarar nan ta mushahada wal irfani da sanin Allah da da fatahin sa ya zama ala yadihi sallallahu alaihi wasallama ta hannun annabi ne min gari an yi tahammala fi zalika minnatun li makhluqin ta yadda ba zai samu wani gori daga wani halitta ba amma halitta ba cewa shi ne ya bashi annabi ne ya samu fatahi daga annabi babu wani wanda zai masa gorin haka ka'inan man kana kowa ne ne ba wanda zai masa gori wa saraha lahu bi zalika sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bayyana maka cewa ni ne shayinka ba wani wanda zai maka gori la ya kabalu bi halin saboda haka baya karba da kowane hali baya karba wajen wata fuska min wujuhi ta'awili daga fuskokin fasar fasarce fasarce lam yakun lahu radiyallahu fi shay'in sayyidan ya zama bai zama yana a cikin wani abu min ma yahtasu bihi daga abin da yake kebantuwa da shi ba aw bi asba'ihi ko abin da yake kimantuwa ga mabiyansa illa ala jahi azimi sai bisa ga alfarmarsa mai girma inda Allah ta'ala a wurin Allah al-i'timadu shine dogaro wa ta'awun da dogaro walam tabqa lahu radiyallahu anhu dilalatun babu wani shiryawa da ta saura ga shautu dan illa alaihi sai ga annabi walal istimdada ba wani neman da yake neman illa minhu sai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala isharata babu wani nuni illa ilayhi sai zuwa gare shi manzon Allah qad al markaz allazi alayhi madar dilalatihi wa tarbiyatihi al wuquf bi dibabihi sallallahu alaihi wasallam sai shi wata ya sanya dukkan wata wato taskarsa da matattararsa nuna wata da tarbiyyanta shine ya tsaya a kofar annabi sallallahu alaihi wasallam wal iktifa'i bil istimdadi da kuma wadatuwa da neman madadi min fiyuda ta hadaratihi daga kwaranye-kwaranyen halarar annabi iftinaman don neman riba da barakati don albarkar ma kafa mazabi sallallahu alaihi wasallam bai zalika abinda manzo Allah ya maka baiwa a cikin wannan min al-izini khasi na daga izini ke kwantacce waqtisaran da kuma takaituwa alama ya ta'ayyana iktisaba alaihi ga abinda takaituwar take bayyana take bayyana gare shi da ma la yunalu daga irin abinda ba a iya samun sa illa bi mahdhil ihtisabi sai da tsantsan keɓanta daga Allah, wa yarhamullahu ta'ala Allah ya ji kan imama dare hijirati sallallahu alaihi wasallam shugaban dare da hijira shine imam maliku imamina imamana shine shugabanmu a imamana shugabanmu wa imama a'immatul alam shugaban wato shugaban shugabanni masana fi qauli inda maliku yace zai khalifatul abbasi ga halifa abbasi ya ba nan da ya zo ya tambaye shi yana cikin masallacin annabi yace zan yi addu'a in zan yi addu'a in kalli gabas ne ko in kalli annabi sai imam malik ya ce da halifa abbasi ya dinan wa ayyana tusarrifu wa haka anhu ta yaya zaka kauda fuskar ka gabarin annabi ko wasila tuka shine tsananka ko wasilatu abika adama shine tsanin babanka annabi adam alaihi salatu wasalam mun zaka addu'a ka kalli kabarin annabi ba gaba zuwa ومن المتفقين يا daga abin da yake an ittifaqi ya kansa ash-sha'i al-ma'lum ya daidaita an san shi anna man istagna duk wanda ya wadatu bil ittisal da saduwa haisu yakunu al-inti haisu amkana al-intisalu inda yana yiwuwa yiwuwa take yiwuwa rabuwa take yiwuwa zero mu'annabin ba abin zargi bane wala malumin ba abin zargi ba yace balla shakka ba ku kwanto annaman annam min faydillahi lahu wato man faydallahu lahu man yasluku bihi ala hadha sabil wanda da Allah wato ya kaddara masa zai yi suluki a ta wannan hanya al-aqwam madadi ata qafahu bi hadha al-babil a'zam har Allah ya tsaye a wannan kofa babba وأناخ به بهذا الجناب الأفهم sannan Allah kuma ya jinginar da shi a wannan janibi mai girma sun matsala alahu bil iltifati sannan kuma sai ya kama an kare da waiwaye ila gari zuwa ga waninsa min al abwabi daga sauran kogobi rawman lid dukhul minhu dan yana neman waye shiga waccan koba din ila hadarat ma'arifat rabbil arbabi zuwa ga hadarar sanin Ubangiji faƙar asa al'adaba ta haƙiƙa ya muna ladabi wanda yake a wannan gefe kuma a ce ya yana tsin kayo kuma zuwa ga wannan to ya muna ladabi wata arar da hudurin gabas ya bujirar da kansa da saukar fushin Ubangiji wa rubba ma yake mai yiwuwa ma kushe alaihi salbi kulli shay ana jin tsoron a iya masa salbin kowane abu ma hatta nurul imani har hasken imani ma ana iya cire mai wa'azin bihi ka girmama wannan abu wanda zai jawo maka har a yi maka salbu a cire maka hanyar imani wal iyadu billahi ta'ala muna neman tsari da Allah madaukakin sarki min wabalin daga halaka wa khusranin da tabewa fa idza arabta idan ka gane mawqi al isharati inda abun inda ake nuni min hamal kalami da wannan zace zahara laka al wajhul jali fuska bayanan ne zaka bayyana gare ka والسبب القوي دليل من قرحه زي بيان ذلك في نهي سيدنا رضي الله عنه abin da ya tashi da nake hani li ashabi ga almajiransa an al-iltifati gabarin wayawa ila gairi zuwa ga waninsa min al-awliya al-kirami daga waliyai masu girma wal mashayi an izami da shugule wannan suke manya manya wa an al-iltifat anhu radiyallahu anhu wai wa yara gaban shi dan Allah ya da shi inna ma huwa iltifatu an janibi al-azam alayhi salatu wassalam wai wa ya ne ga janibin annan babba amincin Allah ya tabbata a gare shi na zama zai mu tsaya na ko sun karasa zuwa can shafar mu karasa ba wai za ka ramin al-muqarrarin da ala tsariki idan ya zama yana daga abin da yake abin tabbatarwa wajen ma'abota tsarika na iltifa ta anil mashayikh wato wawa ya gabarin shehu ne mutlakan ba kaidi ne a kabar al-qawaqi anhu yana daga babban abin da yake yanke murje gabarin ya shehu nan su ala da haqiqi bisa da haqiqi bisa da sakan jiha kuma baluka to me ya kake gani bil iltifati da wanda kuma yayi an habarati sallallahu alaihi wasallam hadara annabi allati majmu'ul anwar wa da ita ce matattar hasaka zaki wa man bawl asrari ne mafuga azance azance wal hiya al markaz alladhi alayhi madar jami'ul maqamat fa ita ce matattar duk inda wasu makamai da halaye suke kewayawa wal ka'abatu allati biha maqafu arwahil muhibbina hadarar annabi da cin ka'abar da dukkan rayukan masoya suke kewayawa wal mahabubi ne da wanda suke abubuwan so fi sa'ir hadaratul kamala cikin sauran halarori na kamala summa idza zahara laka sannan idan da ya bayyana gare ka annal wajha dalili wa sabab dalili fi ishtira'ina a cikin shar'an da muka yi al muridi ga muridi min ahli tariqina na dan tariqan mu shine tar muka shar'anta masa tarkal iltifat cewa ya bar waye ila al-ghayr zuwa ga wani huwa maktasar bi hadhihi tariqat al-muhammadiyya ta'ala ghayriha wannan abu ne wanda wannan tariqa ta mu take bantu da shi min sabiqiyatil fardh daga rigaya falala wal khair da alkhairi bima hadatu saboda abinda wannan tariqa ta taro min as-sani min an-nisbatil khassa liha saboda nisba ke bantacciya da take da shi لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم وشغبان ساممو صلى الله عليه وسلم على ما تقدم عيضاه بسد أبن بيان سيقبات شنبايا في المقدمة مقدمة من أنها تويتون طريقة تامو محمدية محمدية للوجه الأخص كفسك وتتك مثي كثيرا لا بالأعم بفسك وتتك مثي كمنا با فلنتبع ذلك سودا mu bi wannan bima yufidu tawjih man ziyarati da abin da ke fa'idantar da fuskantar da hana ziyarar nan wan nahy an al iltifati da hani gabarin waye inda alqawmi wurin zubaye hatta yi ulama ra'asan anna mani'a zalika wanda yake hana irin wannan iltifati inda daga cikin waliyai la itaba alaihi ba mu zargi akan shi sai bisa tarbiyatul khassa a cikin shimfiɗa tarbiyya ke bantacciya ولا لوم بعد الباب ذريجي أكبر ونقول زي ما من الله تعالى نرجو التفضيل في المقول من رقم الله يبام قم تكتر أتشكين شر أبن الله فلا والحمد لله كم تاجنا زيارة في اللغة فاتحة لسلاة الفاتحة لا تفتح لنا بحرام الله تولينا ولا نصر إيماننا يا ذا الجلال والإكرام والنقلاء الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين